mu'minina hakika Allah ya yarda da mu'minai zai bari unaka lokacin da suka yi maka mubaya fil hudaybiya sai zan hudaybiya ta hata shajarati karkashin itaciya ya samaratu ita ce kasan iccen magarya wahum alkon su mutum dubu ɗaya ne wasu lasu na da ɗari uku au aksara ko mafi yawa sun mabaya ahun sannan ya yi musu mabaya ala hanyar jahajizu ƙwarai za su zartar da yaƙi tare da ƙwarai shawa Allah ya faru ba za su gudu ba min al-mota don jin tsoron mutuwa fa alimallahu Allah ya san ma fi qulubihim abin da ke cikin zukatansa yana sidiki na gaskiya wani wafa'i da cika alƙawari fa anzalallahu sakinata alaihim sai Allah ya saukar da nutsuwa gare gare su wa asabahum fatahan ya musu dace da buɗi kariban wanda yake kusa kowa fatawa haibara shine suka ci da yaƙi na haibara bayan sarafihim bayan sun dawo min al-hudaybiya daga yakin hudaybiya wa magani makasiratan suka samu ganima mai yawa ya huzunaha wadda suke karbar ganiman nan min haibar daga haibar wa kana Allah Allah ya kasance azizan mabuwayi ne hakiman gwani ay lam yazal bi gushe ba muttasifan abin sufantawa ne da zalika da wannan wa adakum Allah Allah ya yi muku alƙawarin maganima ribojin yaki kasiratan masu yawa ta huzuna ha da kuke karɓar kamin rubutu ha ta na samun buɗe fa ajjala lakum hazihi ganimata haibara ya gaggauta muku wannan ganima ta haibara wa kaffa aidiyan nasi ya kame hannayen mutane ankum daga barin ku fi iyalikum ga iyalinku lamma harajtum yayin da kuka kafita wa hammad bihimul yahudu lokacin ku yahudawa sun yi burin su je ga iyalin naku فقذف الله في قلوبهم الرعب sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan su Yahuda wannan wanda ta kuna ya zamo ayil mu'ajjalatu wannan gaggautawa dafan hadafi ne alal muqaddara za a yi kaddara ai tashkuruhu don ku gode mashi ayatan ya zama aya ne lil mu'minina ga mu'minai fi nasarihim a cikin samun taimakon Allah gare su wa ya hadiyakum ya shiryar da ku saradan tafarki mustaqiman wanda yake na daidai ay dariqa tawakkul alayhi ita ce hanyar dogaro ga Allah wata fuwili da mika al'amari ay al'amarin Allah ta'ala ga umarnin Allah madaukaki wa fara wata jama'a kuma sifatun maganin wannan siffa ne na riban yaki muqaddarun abin kaddarawa mubtada'un wanda yake mubtada lam takaduru ba ku sami ko ba ala ya hagare ta ainihin farisa daga farisa wa rumi da rumawa wa kada a haɗa Allah biha hakika Allah ya kewaye da sanin shi da ita alima ya san anna hasa ta kuna lakum da sannu nasarar za ta zo gare ku wa kana Allah ubangiji ya kasance kadiran mai iko ne ala kulli shay'in bisa ga dukkan dukkan komi ay lam yazal bi gushe ba muttasifan yana mai siffantuwa bi zalika da wannan walau qatalakum allazina kafaru da ce waɗanda suka yi kafirci sun yaƙe ku bil hudaybiya ta hudaybiya tawallaw za tawallaw lawallaw adbara wallahi da sun ba da baya sun mala yajiduna waliyan ko ba samun wani majibincin lamari ya haru suhum da zai tsare su wala nasiran ko ku wani mai taimako sunnatan layi wannan tafarki ne na ubangiji masdarun masdari ne mu akidon abin karfafawa lamar muni da jamati saboda ya tara jumla da ta zo kabala hu gabani ne min hazimatul kafirina saboda karya kafirai wa nasarar mu'mini ne da taimakon mu'minai ai sannallahu zalika sunnata Allah ya sunnanta wannan sunna Allah fi kada halal wannan da ta shude min kawo da tun gabani walan tajida ba ka samun tabdilan wani canji da sunnatin lahi da tafarkin ubangiji minhu daga wannan sunna wa huwa allazi shine sarkin nan kaffa aydiyahum aydiyahum da ya kame hannayensu ankum daga barinku wa aydiyakum da kuma hannayenku anhum daga gurin su bi wadanne makkata can inda ake cewa wadanne makkata an yi bil hudaybiya ta yaki na hudaybiya min ba da an azfara kuma alayhim bai can Allah ya ba ku rinjaye a kansu fa inna samanina minhum mutum 80 daga cikin su dafu sun kewayo bi askarikum dan yakata ku li yasibu minkum dan su jarumce ku da wani abu fa waizu sai Allah ya rike su wa wasiya biyu aka zo da mutum 80 din nan ila rasulillahi zuwa ga mai tsira da aminci fa fa anhum sai annabi ya ce ai masa rangwani wa halla sabilahum a rabu da su su tafi fa kana zalika wannan saki da aka yi masa da afwa sai ya zama sababin sulhu shine dalilin yin sulhu wa kana Allah ubangiji ya kasance basiran mai gani ne bima ya amalu na ga abin da suke aikatawa ya zo bil ya'i wa ta'i lam yazal bai gushe ba muttasifan yana mai kafantuwa bi zalika da wannan kuma allazina kafaru su ne waɗanda suka yi butulci wasa dukun suka tsare ku an da masjid harami daga barin masallaci mai girma aya an al-wusul shine ku isa ilaihi zuwa masallacin harami wal hadaya da kuma abin hadaya ma'dufun alakum wannan an yada shi ne akan kum da aka ce ma'akufan kuna masu lizin abazen tsarewa mahabusan abazen tsarewa halin wannan hali ne ayin ya bulaga mahillahu wai ba za a isar da abin hadaya ba gaba gidan shi
lokacin zan mutar lokacin zai ta
hadaya da abin hadaya ma'akufan wannan an yada shi shi ne alakum da kace ma'akufan wanda yake abin tsarewa mahabusan abin tsarewa halin wannan hali ne an yabalu ga mahillahu cewa abin hadaya ba zai isa bagiran da ake hadaya ba ay makalahu shine bagiran shi allazi yana harfihi wanda ake soke tago a cikin shahadatan bisa ga al'ada wa huwa al-haram shine harami badal ishtimalin wannan musanya ne ta ganewa wala wala rijalun mu'minuna ba dan mazaje mu'minnai ba wani sa'on da mata mu'minatun wadanda suke mu'minnai mawjuduna ababen samun wajen makkata a makka ma al-kufar da kafiran nan lam talamuhum ai ba ku san su ba bi sifatul imani da siffa ta ba da gaskiya an taɗa uhum cewa ku take su ai tagatuluhum ku yaƙe su ma alkufari tare da kafirai ai auzana lakum an yi izini gare ku sulfatihi a cikin yin buɗin nan ba adalu ishtimalin wannan musanya ne na gamewa minhum daga hu fatusibakum minhum ma'aratan sai laifi ya shafe ku daga gare su ai ismun shine laifi bi gairi ilmin ba tare da sani ba minkum gare ku bihi da shi wallama irul gaibati kaga lamiran nan na fakuwa sun koma da sanfaini ga nau'i biyu duka galibin zukuri da wurin jayar da mazaje wa jawabu laula jawabin nan na laula mahzufun abin shafewa ne ay la uzana lakum da an yi muku izini fil fatih a cikin samun budi lakin sanin lam yuzan fihi ba a yi izini cikin shi wahi na izin wannan lokaci lairihilullahu fi rahmatihi man ya sha'u domin Allah ya shigar da wanda yake so cikin rahamar shi kalamu iminina kamar muminai almazkuri na ababen ambato lauta zayyalu da sun rarrabe kamar yazo sun rarrabe anil kufar daga kafiran nan la'azzabana allazina kafaru minhum da man azabatar da waɗanda suka yi butulci daga cikinsu don ahali makata daga mazawa makka dina izin a wannan lokaci da an na azana lakum cewa mu yi muku izini fi fataha a cikin buɗi garin makka azaban za mu yi musu azaba aliman mai raɗaɗi ma walaman abin raɗaɗawa إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم همية همية الجاهليات فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة تقوي وكانوا أهق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
Inda alallazi na kafaru bigin da aka sanya ga waɗannan da suka yi kafirci muta'allikun wannan yara ce bi azzabana da cewa azzabana fa'ilun fa'ili ne lokacin da aka sanya alhami ya ta gaba fi qulubihim a cikin zukatansu al'anfata wadda take mai kyama min shay'in na wani abu hamiyatul jahiliyyati irin gaba ta jahiliya badalun wannan musanya ne min alhamiyati wa hiya sadduhum annabiyya shine inda suka tsara annabi wa sahabuhu da sahabban annabi anil masjid al harami daga barin shiga masallacin harami fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da natsuwar shi ala rasulihi ga manzonai wa ala almu'minina da sauran mu'minai fa talahum suka nemi sulhu da su ala an ya'udu cewa su dawo min ƙabilin shekara ta gaba walam ya lahaƙohon bai riske su wani alhamin yake daga gaban nan ma lahikal ko fara abinda ya gaba da su kafin ran hatta yi ƙatilohun har suka yaƙace su wa alzamahum kalimatat taqwa allazum ta musu kalma ta tsoron Allah ayyul mu'minina su mu'minan nan la ilaha illallah allazum ta musu zai ta fadin babu abin bauta mu sai Allah Muhammadun shi ko annabi Muhammadu rasulullahi manzo ne na Allah wa alifat an jingina ta ko an raba ta ila taqwa zuwa ga tsoron Allah لأنها دنشوا يتكلم شهادة سببها إتشي دليل سامو صورة الله وكانوا sun kasance su muminan nan a haƙa biha su ne mafi cancanta da ita bil kalimati da wannan kalma ta shahada min al kuffar daga barin kafirai wa ahalaha kuma su ne ahali na faɗin la ilaha illallah hada fa tafsirin wannan ƙarin bayani ne akan tafsiri wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani ne bi kulli shay'in ga dukkan komi lam yazal Allah bai gushe ba muttasifan yana mai saffantuwa da bizalika da wannan wa min ma'alumi ta'ala yana daga sanin ubangiji madaukakin sarki annahum cewa su mu'minai أهلها سوني أهل لا إله إلا الله لقد صدق الله رسوله رؤي بالحق لتلقلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين مهلكين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتى قريبا صدق الله
lakar sadaka Allah wa rasuluhun ru'ya hakika ubangiji ya gabganta mu manzon shi gani na bacci bil haqqi da gaskiya ay ra'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki mai tsira da aminci yayi gani fil nawmi a cikin baccin shi amul hudaybiyati shekarar da aka yi yakin hudaybiya kabala huruji gabanin fitowar shi annahu cewa shi ya dahulu makkata zai shiga garin makka huwa shi manzon Allah wa sahabuhu tare da sahabban shi yayi mafalkin za su shiga aminina suna masu samun aminci wa ya halikuna suna masu yin aski wa yuqassiruna wasu suna yin sai sai ba a bara da zalika sahabu sai annabi yabba sahabban shi labarin wannan mafalki fa farihu su ma sai suka yi farin ciki da abin da suka ji ma hara juma'ahu lokacin da suka fita tare da manzon Allah wasaddahu wal kuffaru kafirai suka tsare su bil hudaybiya ta can hudaybiya wa raja'u sai suka dawo wa shakka alaihim zalika wannan al'amari ya tsananta gare su wa rabu ba'al munafiqina sashen munafikai wasu sai suna kokonto nazarar sai Allah ya saukar da aya wa kauluhu inda ya ce bila haƙƙi da gaskiya muta'alliqun wannan mai rataya ne bi sadaka da cewa ka sadaka hawa halun ko kuwa hali ne minan ru'uya da abin da ya zo na mafalkin amma ba da ha abin da ke bayan wannan tafsiru ha shine fassararta la tadkhulunna al masjid al harama za ku shiga masallacin harami in sha Allah dan Allah ya so litabarruki dan neman tabarruki aminina kuna amintattu muhalliki na ru'usakum kuna masu aske gashin kanku ai jami'i shu'ura ha shine dukkan gashin kai wa muqassirina wasu kuma suna yin saisaye ba al shu'ura ha za su aske sashen gashin su ba sashi wa ma halan wannan haloli ne guda biyu muqaddaratani waɗanda suke ababen kaddarawa ai la tahafuna ba kujin tsoro abadan har abada fa'alima fi sulhi ma lam ta'lam Allah ya san abin da ba ku sani ba na yin sulhun nan min salahi na gyara faja'ala sai ya sanya min duni zalika koma da bayan shigar nan ayat duhu da shigar ku garin makka fatahan sai ya kawo buɗi kariban wanda yake kusa huwa fataha haibara shine aka samu cin yakin haibara wata haƙaƙatin ru'oya kuma aka tabbatar da mafalakin da annabi ya yi bil'amil ƙabili a cikin cewa shekara mai zuwa za su shiga makka wallazi هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا huwa allazi shine sarkin nan a rasala rasulahu bil huda da ya aiko manzon shi da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya li zihirahu domin ya bayyana da shi ai dinil haqqi addinin nan na gaskiya ala dini kulli ya bashi rinjaye akan dukkan sauran addinai ala jami'i baqil adyani bisa bisa ga sauran dukkan addinai wa kafa billahi shaida ai Allah ya isa mai shaida anan annaka cewa kai mursalun abin aikowa ne bi ma zikira da abin da aka ambata kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya ce محمد Muhammadun رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزريع أخرج شرعه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه أجب زراعا ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Muhammadun Mubtada'un wannan fara zance ne shi manzon Allah Rasulullahi manzo ne na Allah habaruhu labarin wannan wallazina amanu waɗanda suka yi ima wallazina ma'ahu waɗannan da suke tare da shi ai ashabuhu sahabban annabi min almu'mini daga waɗanda suka bayar da gaskiya mubtada'un mubtada ne habaruhu labarin shi ashadda'u su ne masu tsananin kaurarawa gelazon masu tsananin ƙarfi ne alal kufari bisa ga kafirai la yarhamunahum ba su tausaya ma kafirai su sahabban manzon Allah rahama'u ko masu jin kan juna ne bainahum tsakanin su habaru sanin wannan shine labari na biyu ay muta'aqifuna suna masu sausa sama junansu mutawadduna suna masu san junansu kalwalidi kamar ɗa ne layan ma'alwaladi ta kalwalidi kamar uba ne ma'alwaladi tare da ɗanai tarahum kana ganin su sahabban nan to busirahum za ka gane su ruka'an suna yawaita rukuwi sujadan suna yawaita sujada halani halaye biyu kenan ruku'i da sujada da yace ya taguna falalan suna neman wata falala musta'anafun wannan farazance ne ai minallahi suna neman falala daga Allah warlawanan kuma suna neman samun yarda Allah simahum alamomin sa alamatuhum alamatu mubtada'un wannan farazance ne fi wujuhihim ga fusacen su habaru shine labarin simahum wa huwa nurun za ka ga haske wa bayanin da wani fari yorafu na bihi da ake gane sunan Allah da shi fil ahirata a ranar ƙarshe annahum cewa su sajadu sun yawaita sujada ga Allah fi duniya a nan zaman sa na duniya min asar sujudi za ka ga agurabu irin na sujada wa ta'alliqun wannan mai rataya ne bima ta'allaka bihi al-habar da abinda labarin ya rataye da shi haika son wannan haske matabbaci ne halan wawware ba an yi larabci halan a nan min lamirihi daga lamirin shi alamun ta wanda yake mai shiranta ilal habar zuwa wani labari zalika wancanan ka ayal wasfu da mazkuru wannan siffa da an ka ambata masalahum shine misalin muminai ai siffatuhum shine siffa siffa taura ta cikin at-taura mubtada um mubtada ne wa habaruhu labarin shi wa masaluhum misalin su ya zo fil injila a cikin injila kazzar'i kamar abin noma ne a haraja sha da'ahu da ya fitar da diyanai bisu kuna daya fataha ai firahu ya fitar da yan diyanai fa azarahu sai ya gyara shi ya zo bilmaddu wal kasari kawahu ya karfafe shi wa anahu kuma ya taimake shi fasta galaza sai ya kaurara ai galo zai kauri fastawa ya daidaitu ai kawaya yayi karfi wasta kama ya daidaitu ala suqihi bisa ga asali ne Mm, usulihi shine asalin shi jam'u saqin wannan jam'i ne na makan jama ya ujibu zurra'a yana kayantar da masu nomawa ai zurra'ahu masu noma shi da husnihi saboda kyawunai misalin sahabati to wannan shine misalin sahabbai radiyallahu anhum Allah shi kara musu yarda bizalika la'an da wannan la'annahum dan cewa su bada'u sun fara fi qillatin a cikin karamci wa la'ufin ga su kuma da rauni fa kusuru sai Allah ya yawaita su wa qawu ya ba su karfi ala ahsan alwujuhi bisa ga mafi kyawun fuskoki li yajiza bihi mulku faru don a dandana makafirai azaba muta'alliqun wannan yara ce bi mahzufin da aizin sharewa dalla alaihi ma qablahu ai shibduhu an kamanta su bi zalika da wannan wa'adallahu allazina amanu Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai minhum daga cikin su ai sahabatu sune sahabban nan wa min min tazo lil bayani domin bayani jinsi dan bayani ne na wani jinsi la littabi'il ba dan musanya ba la'annahum dan cewa su kullum dukkan su bi sifatul mazkurati sun zo da siffa wadda aka ambata za su samu magafaratan gafara wa ajaran da lada aziman wadda take mai girma aljannata ita ce gidan aljanna wa huma su liman ba adahum ga waɗanda za su zo bayan su ailan kuma fi ayatan a cikin wata aya na'am سورة الهجرات مدنية وهي ثماني عشرة آيات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سورة الهجرات مدنية ثمان عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني دا الله لا تقدموا صدق غباتا min kadama daga cewarka ya gabata bi ma'ana ta kaddama ai la ta taqaddamu kada ku gabata bi qaulin da wata fada wala fi'ilin ko ku wani aiki bayyana da yallahi nan gaba ga Allah wa rasulihi da manzo nai al-muballigi anhu wanda yake abin isarwa gare shi ai bi ghairi iznihima kada ku yi magana ba da yarda Allah da manzon Allah ba wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sani shi Allah sami'un mai ji ne li qaulikum ga maganganunku alimun kuma Allah masani ne bi fi'ilikum da irin aikinku يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون nazalat wannan aya ita kuma ta sauka ne fi mujadalatin abi bakarin wa umar a cikin wata jayayya da aka yi tsakanin sayyidi abubakar da sayyidina umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda alal nabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa gaban ma'aiki mai tsira da aminci fi ta'amiri a cikin shugabantar da a akara ibn habisin shine akara wa dan habisi hauka aka ibn ma'abadi ko ko a gabatar da aka wa dan ma'abadi wa nazala sai aya ta sauka fi ma rafa a sautahu ga wanda ya daga murya shi inda nabi sallallahu alaihi wa sallama nan gaba ga mai tsira da aminci sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la tarfa'u aswatakum kada ku daga murya ku idza na daqatum in kuna magana fauka sautin nabi kada murya ku ta zama sama da muryan manzon Allah idza na daqa in yayi furishi wala tajharu lahu bil qawli kada kuma ku bayyana mashi da wani zance idza najaitumuhu in kun zo ganawa da shi ka jahar ba'alikum li ba'alin kamar yadda sashen kuke bayyana masashi ba haka za ku yi ba duna zalika ku sassabta murya ku ta yi ƙasa ƙasa da jilalan lahu don girmamawa ga manzon Allah an ta bada malakum don kada aikin ku ya lalace dan kun yi haka gaban annabi wa antum la tash'uruna gashi ku ba ku sani ba ay hashiyata zalika danjin tsoron kada aikin ya lalace ya zo da rafi da yin rafa'a wal jahal shi ko ji bayyanawa da yace al mazkurina waɗanda aka ambata nan guda biyu wa nazala aya ta sauka fi man kana yafilu sautahu ga wanda ya zama yana sassauta murya shi inda nabi sallallahu alaihi wasallama a gaban ma'aiki mai tsira da aminci ka abi bakarin kamar sayyidina abubakar wa umara da sayyidina umaru wa gairihi ma da wasu su ba su ba radiyallahu anhum Allah ya jaddada yadda gare su إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقويه لهم مغفرة وأجر عظيم
إن الذين سندي وأن يقولون أصواتهم تسكيرهم أمريوين عند رسول الله ننقى بقى منظوان الله wala'ika waɗancanan ka allazi na mutahana Allah qulubuhum su ne wanda Allah ya jarabci zukatansu littaqwa ga tsoron Allah ayyale ka zahara don taqwa ta bayyana minhum da gare su lahum magfiratun akwai samun gafara gare su daga wajen Allah wa ajarun kuma suna da lada azimun mai girma aljannatu shine gidan aljanna innal ladhina yanadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la ya'qilun
wana zala wannan aya ta sauka fi ƙaumin ga wasu mutane ja'u da suka zo wakatar zahirati lokacin zafin rana wannabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin ma'aiki mai tsira da aminci fi manzilihi yana cikin masauki ne fana dauhu sai suka kira shi innal ladhina sanade waɗannan yunadunaka da suke kiranka min wara'il hujurati bayan ɗakunanka ai hujurati nisa'ihi sallallahu alaihi wa sallama bayan ɗakunan matan mai tsira da amshi jam'u hujaratin jam'i ne na ɗakuna wa hiya ma yujaru alaihi shine abin da ake karewa gare shi min al na ƙasa bi ha'idin da yan bango shine katanga wa nahwihi da abin da ya kama da wannan ka anna kullu wahidin minhum nada cewa kowane ɗaya daga cikinsu ya yi kira halafa hujaratin bayan ɗaki la'annan don cewa su baƙin nan lam ya lamu ba su san ina annabi yake ba ai fi ayya hujaratin a wani ɗaki ne munada ta larabi irin kira na larabawan ƙauri ƙauye bigil zatin za ka ji sun kaurara magana waje fa'in kaga sun yi wauta akasarohum mafi yawan su la ya za a ga wasu suka hankali ba fi ma fa'aluhu ga abin da suka aikata shi ga mahallaka bayyaranka arrafi'i wanda yake madaukaki wa ma yunasibuhu da kuma abin da ke dangantuwa da shi min ta'zimi na girmamawa ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم داكتشي سود النندي sabaru sun yi hankuri annahum cewa su fi muhallin raf'i ya zo a bagire na rafa'a bil ibtida'i da farawa wakila aka ce fa'ilun fa'ili ne bi fi'ilin da fi'ili muqaddaran abin qaddarawa ai sabata wannan hukunci ya tabbata da sun yi hankuri hatta ta haruja ilayhim haka fito zuwa inda suke lakana hayrul lahum wallahi da shi yafi alheri gare su wallahu Allah gafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jin kai ne liman taba amma fa ga wanda ya tuba minhum daga cikin su ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqu binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimin wa nazala wannan aya ita kuma ta sauka fil walid ibn uqbata akan sha'anin walid dan uqbata wa qad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki mai tsira da aminci ya yake uqbata ila bani musdalakin zuwa bani musdalaki musaddiqan yana mai gaskantawa fa hafahum sai ya ji tsoron mutanen litiratin saboda akwai wata ƴar ƙiyayya kana ta bayyana huwa bayanahum akwai wata ƴar gaba tsakanin shi da mutanen da annabi ya aike shi zuwa gare su sun yi wannan gabar sai jahili tun lokacin jahiliya fara ja'a sai ya dawo wa ƙala sai ya ce innahum mala'u sadaqata ya rasulullahi mutanen nan sun hana zakka wa hamu bi qatalihi yace kuma sun yi nufin sa kashe shi fa hamman nabi sallallahu alaihi wa sallam bi gazawayhim shi kuma manzon Allah sai yayi niyya a tashi aje a yaƙe su faja'u sai ga su sun zo munkiri na ma qalahu anhum suka ce annabi abin da ya gaya maka ba gaskiya bane sai Allah ya ce to ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah in ja akon fasikon bina ba'in habarin in fasiki ya zo muku da wata magana wata makaryaci fata bayyana to ku bayyana shi duk ahu min ka zube don ku gane gaskiyar shi daga barin ƙaryar shi mafi ƙira'atin ya zo a cikin wani karatu aka ce fata sabbatu ku tabbata mina sabata daga sabata aka ce ta sabbatu an tusibu ƙauman don kada ku fada ma wasu mutane mafi'ulin lahu ai khashiyata zalika jin tsoron kar ku zo ku fada ma mutane bi jahalatin akan jahilci na ba ku sanya abu yake ba halin wannan hali ne min alfa'ili daga fa'ili ai jahilina kuna marasa sani fa tusbihu to in kuka fada musu da yaki ba tare da kun yi bincike ba sai ku waye gari tusiru sai ku kasance alama fa'altum ga abin da kuka aikata min alhada'i na yin kuskure bil qawmi ga wadancan mutane na dimina kuna masu yin nadama ga abin da kun kai wa sallallahu alaihi wa sallama ilaihim manzon Allah mai tsira da aminci ya aika gare su ba'ada audihim bayan komo wasu ila biladihim zuwa nasu gari halidan ya aiki halidu falam yara fihim shi halidu ya ce da na jiya ban ga komi ba ga mutanen in ladda'ata na ga mutane ne masu biyayya wala haira kuma suna yawan ta alheri ba a habaran nabi bi zalika sai aka ba annabi labarin ga yadda suke wa alamu wa alamu anna fikum rasulallahi law yudikukum fi kathirin min al-amri la'antum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
واعلموا كفسني أن فيكم رسول الله manzon Allah na nan cikin ku to fala ta kulu bil batil kada ku rika faɗin maganar ƙarya wa inna Allah Allah ya hobe ruhu bil hali kowane hali kuke ciki Allah na sanar da manzon Allah law yudikum da ya biye muku fi kasirin min al'amri a cikin mafi yawan al'amara allazi tahzuruna bihi da kuke ba da labari da shi ala hilafil waqi'i sabanin abin da ya faru fayurattabu sai a jeranta ala zalika bisa ga wannan muqtalahu ga irin hukuncin shi nan ne ko la'anitum wallahi da kun yi laifi ai la'asimtum da kun yi zunubi duna hukuma da bayan shi isma tasabbubin irin zunubi na zama wanda yake zama dalili alal murattabi ga maganganun da kuka jera walakin Allah sannan dai ubangiji Allah habbaba ilaykum al-imana ya so kasancewa ku zama masu gaskiya wa zayyanahu ya kawata imanin hasanahu ya kyautata shi fi qulubi kuma a cikin zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra yana kyamar kafirci gare ku wal fusuka da fasikanci shine ƙaryaccen wal isyana da yan sabo istirakun wannan ruskarwa ne bayan haisul ma'ana ta wajen ma'ana dunan lafzi bai zo da lafazin ba لأن ما وجب إليه الإيمان don duk wanda aka so imani gare shi ila har zuwa ƙarshen magana ga ya rafsu fatuhu za a ga suffa shi ta canza sufata man ta kaddama zikiru irin suffan wanda ambaton su ya gabata ya zama yana da suffan mumin nai wala'ika waɗancanan kahum su fihi iltifatun akwai waiwaye a ciki ana hidabi daga barin hidaba an rashidu su ne shiryayyu asabituna masu tabbata ala dinihim bisa ga addinin su فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فضلا wannan baiwa ce min Allah daga Allah masdarun wannan masdari ne mansubun abin na sauta bi fi'lihi al-muqaddari ai a falala shine mafi fifikon daraja wani ni'matan kuma ni'ima ce minhu daga wajen Allah wallahu alimun ai Allah masani ne bihim da su hakimun kuma gwani ne fi in'amihi a cikin ni'imomin da ya zuba alaihim gare su wa in وإن ta'ifatan طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إليهما على لقره فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فعت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
wa in da'ifatani idan wasu jama'a biyu min almu'minina daga mu'minai al'ayatu har zuwa karshen aya nazalat wannan ta sauka fi qaliyatin a cikin wani qaliya ne hiya ita ce qaliya annan nabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ma'aiki mai tsira da aminci rakiba himar wata ran ya hau kan jaki wa marra sai ya shuɗe ya tafi ala ibnu ubayy wajen dan ubayy fa balal himar sai jakin manzon Allah ya yi fitsari fasadda ibn ubayy anfahu shi dan ubayy sai ya toshe hancin shi maqala ibn rawata sai malam dan rawata shi kuma yace wallahi na rantse da Allah la bawla himarihi kaga bawlin nan na jakin manzon Allah a daya buri hannun miskika wallahi ya fi miskin ka kamshi wa kana bayna qaumai himalarbon sai ya zama suna dukan juna tsakanin mutanen shi dan rawa haka da shi dan ubayi laraban bil aidi suna dukan junansu da hannaye wanne ali kuma suna bugun juna da takalma wa sa'afi kuma suna mangara junansu iqtatalu sun yaƙi juna jumi'a nazaran an tara tsokaci a nan ilal ma'ana la'anna kulla da'ifatin jama'atun kowane yanki dai nasu kowa na da tashi jama'a wa ƙura an yi karatu aka ce ke talata sun yaƙi juna fa asluhu sai suka yi sulhu bainahu ma tsakanin sunniya an biyan tashi a nan nazaran don yin tsokaci ilal lafzu zuwa ga lafazi fa in bagat ta'addat ihdahuma ala al-ukhra idan jama'a ɗaya ta yi ta'addanci akan ɗayar fa qatilul lati tabgi ku yaƙi wannan da take nema hatta tafi'a hatta dawo ila aitar ja'a ta dawo ila amuran lahi zuwa ga umarnin Allah alhaƙi shi ne gaskiya fa in fa'at in ta cika alƙawali fa asluhu bainahuma in ku sulhu tsakanin mutanen nan biyu bil adli da adalci bil insafi da yan kawaici wa aqsidu ku adalci ai idilu ku adalci inna allaha sanadin shi Allah ya yabbul muqsidina yana son masu yin adalci a kowane lamari إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترهمون innamal mu'minuna sanadin su mu'minai duk inda suke ihwatu za ka ga yan uwan juna ne fi dini game da sha'anin addini to fa aslihu ku yi sulhu bayna ahwaikum tsakanin yan uwanku iza tanaza a in sun samu jayayya tsakaninsu bakura an yi karatu aka ce ihe wace kom bil fauqaniyati da fauqaniya wa taqullaha kuma ku ji tsoron Allah la'allakum ku cewa ku turhamu na za a jan kanku يا أيها الذين آمنوا لا يذكر قوم من قوم أسيه أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أسيه أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا باللقب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la ya sahar qaumun min qaumin kada wasu mutane su yi ma wasu mutane isgilanci wasu al'ayata har zuwa ƙarshen aya nazalat wannan ta sauka ne fi wabdu tamimin a cikin rundunar nan na tamimu hina sahiru lokacin da suke bananci watan suke izgilanci min fuqara al muslimina ga waɗanda suka ga fakirai ne cikin musulmai ka ammare tamka sayyidina ammaru wa suhaibin da sayyidina suhaibu wa suhuriyatu abinda ake ce masu huriya al izdira'u shine izgilanci wal ihtiqaru ko ko ka walakanta mutum ai rijalun mazaje minkum daga cikin ku kada su yi wannan min kawamin ga wasu mutane asa ikon Allah ya yi kusa an ya kunu hayran su zama su sun kafi alheri minhum daga wajensu ai inda Allah a wajen Allah wala nisa'un ko ku wasu mata minkum daga cikin ku min nisa'in daga wasu mata wasu su musu izgilanci asa ikon Allah ya kusata an ya kunna hayran minhunna ya zama waɗanda ake ma izgilancin nan su suka fi masu izgilancin a wajen Allah wala talmizu anfusakum kada ku aibanta kawunan ku la tu'ibu kada ku aibanta kawunan ku fatu abu in kun aibanta kanku to fatu abu sai a aibanta ku din ai la ya ibba alukum ba'alan kada sashi ya je yana aibanta sashi wala tanabazu kada ku yi jefefe ne ya bil alƙabi da mummunan suna ai la ya da uba alukum ba'alan kada sashen ku ya kira sashe bi laƙabin da wani laƙabi na suna ya karahu irin wanda baya su wa minhu yana daga cikin mummuna a ce wa mutum ya fasiku a ce ya kai fasiki ya kafiru ya kai kafiri a abi isalin ismu wannan suna ya yi muni ayyul mazkuru wanda aka ambata min sukhuriyyati daga bananci wallamzu da ya face wata nabuzul jefefeniya alhusuku a ce wa mutum fasiki ba'ad al-imani bayan gashi da imanin shi wannan suna yayi muni badalon wannan musanya ne min al-ismi daga suna la ifadati saboda fa'ida da ta zo annahu fiskon yin haka fasikanci ne ya takarruri saboda kwanko masunan da ake yi adatan bisa ga al'ada ka ji mutum da sunan kwarai an canza mashi suna na banza wa mallam ya tub min zalika to wanda fa duk bai tuba ba daga sunan banza din nan ba ula'ika huma zalimuna waɗannan su suka zalunci kawunan su ranar alkiyama dan sai Allah ya kona su ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min zan inna ba'd az-zann ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayyita فقريتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
يا أيها الذين آمنوا يا قوة دنيا إيماني لله استنبوا كثيرا من الظن كنيسانشي يوان ممونا zato inna ba'ala zanni kaga shi sashen zato dai ismun yakan zama laifi ne ai mu asmun ana dora maka laifi wa huwa kasirun shi yafi yawa ka zanni su'i kamar mutum ya zama yana mummunan zato da ahlul khair ga mutanen kirki min almu'minina waɗanda suke mu'minai wa hum kaseeru kuma su suka fiya bi hilafihi sabanan haka nan bil fusaqi ga waɗanda suke fasikai minhum daga cikin su wala isma babu laifi fiha a cikin shi fi na hawa ma ya zaharu minhum kwatamkacin abin da ya bayyana daga ciki wala tajassasu kada ku je kuna bincike huzufa an shafe ihdatta aini ɗayan ta'i guda biyu minhu ga wannan aika tajassasu ne sai aka share ɗaya ai la tattabi'u awratil muslimina kada ku bi al'aura yan uwanku musulmi watan bin sirrin su kuna bincike wa ma'ayibahum kada ka rika binciken aibin dan uwanka musulmi bil bahasi da yin bincike ana ha da gareta wala yaga tabba alukum ba'alan kada sashen ku ya ci naman sashe ai la yazkuruhu bi shay'in yakrahuhu kada ka ambaci dan uwanka da abin da ba ya so wa in kana fi ko da ko yana abin to ka ja bakin ka a yuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku yana son hanya akwai lahama ahihi ya ci naman dan uwan shi mai yikan yana matacce ya zo bi tafifi wata shiriri ai la yusanu bihi ba mai son ya kyautata cin naman dan uwa ne la ba mai sha'awa wannan fakare mu to kuna kyamar haka nan ai fagati ya buhu shi cin naman shi fi hayatihi lokacin yana raye ka je kana yi da shi ka akali lahamihi ba adama matihi to kamar ka ci naman dan uwanka ne bayan ya mutu wa qad urila alaikum sani an koyi jiro muku da kalma ta biyu cewa kuna son haka nan to fakar hitumu kuna kyamar haka nan to fakar hula awwala ku kyamace na farkon shine yi da mutum balle cin naman shi yayi mushi wattaqullaha ku ji tsoron Allah ai iqabahu ku ji tsoron azabar Allah fil igtiyabi a cikin cin naman mutane da an ta tubu lallai ku tuban mu Allah minhu daga wannan mummunan ɗabi'a inna Allah inna dai Allah tawwabun mai karɓar tuba ne qabila tawbatit ta'ibina yana karɓar tuban masu tuba in sun tuba rahimun kuma mai jin kai ne bihim gare su ya يا ayyuhan nas أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم إن الله عليم خبير
ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna halakanakum Allah ya ce mun halice ku min zakarin akwai namiji wa unsa akwai mace Adamu wa Hawwa shine annabi Adamu da nana Hawwa wa ja'alnakum Allah ya ce mun sanya ku shu'uban dangogi jam'u sha'abin jam'i ne na dangi bi fatahi shine da yema shine nan fataha huwa ala tabaqatin nasabi shine mafi daukaka ga abin da ya shafi dangane wa qaba'ila kuma kuma muka sanya ku kabila kabila ya duna shurubi shine bayan dangi dangi din nan wa ba'daha da kuma bayan ta al'amairu sannan aka sanya akwai shugabanni summal huduna akwai sukunna summal afahazu akwai cinanu summal fasailu sannan gabobi ahiruha shine karshen ta misaluhu misalin shi dai a ce huzaimatu shi huzaimatu sha'abun wani dangi ne na kinanan kabilar kinanaka kabilatu quraishun da kabilar quraishawa a ce akwai imaratu da kasar la'aini da yawan aini nan kasar a ce imaratu ba amaratu ba kwasayyu shi ko kwasayyu badanu hashimin yana cikin kabila hashimawa bahazu shi ko bahazu da kace al-abbasu shine abbas fasilatun dan rarrabewa ya yi haka nan daban-daban lita arafu don ku san junanku ku zufa minhu idan ta aini aini ya orifa ba alikon ba alan don sashi ya san sashi lalita fawarin bai yi ku kabila kabila jama'a jama'a don alfahari ba bi oluwin nasabi don daukakar dangane ta ce asalin mu ya fi naku wa'annan malfaharu abinda ake ce mu alfahari wanda ya dace ya yi shi ana yin shi ne bi takawa da tsoron Allah inna akramakum wanda ya fi ku girma inda Allah a wajen Allah a taqaku wanda duk ya fi ku tsoron Allah ya fi ku ga Allah inna Allah dai Allah alimun masani ne bi kuma gare ku habirun kuma masani ne bi bawa da duk abin da kuka yi abu wai kamar kun yi a bayyane قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم
قالت الأعراب سولا رباوان قوي سنفدا نفرون wata jama'a ce min bani asadin daga bani asadin amanna suka ce mun yi gaskiya ai sadakana mun gasganta bi qulubina da zukatanmu wallahu annabi ka gaya musu ka ce lam tu'minu ƙarya kuka yi ba ku yi imani ba walakin sanade qulu ku ce aslamna mun miƙa waya ai in qadana mun jawo zahiran a tsakar sarari walamma ai lam yadkhul al imani bigen da imanin nan bai shiga ba fi qulubikum a cikin zukatanku illa al'ana har zuwa yanzu lakinnahu sanu cewa shi tawakkau zai faru min kuma gare ku wa in tudi wallaha in kun yi ma Allah biyayya wa rasulahu da manzon shi bil imani da bayar da gaskiya wa gairihi da wani wannan la yalitkum min a'malikum shay'a ba a tauye muku komi na aikin da kun kai ya zo bil hamz wa tarkihi wa bi ibdalihi alifan ko a musanya shi ya zama alifi inna allaha sanadi allah gafurun ne yawan gafara ne lil mu'minina ga mu'minai rahimun kuma mai yawan jin kai ne bihim ga dai su mu'minai إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله na'am أولئك أولئك هم الصادقون
إنما المؤمن innamal mu'minuna sanadai mu'minai ay sadiquna waɗanda suka gasaganta fi imanihim a cikin bayar da gaskiyarsu kama saraha bihi kamar yadda ya bayyana da shi ba'adu bayan haka nan yace allazi na amanu billahi Mm.
mu'minai na gaskiya su ne waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi da manzonai sun lam yartabu sannan ba su yi kokwanton komai ba ai lam yi shakku ba su yin kokwanto fil imani a cikin bayar da gaskiyarsu wajahadu suka yi bakin kokarin yaƙi bi amwalihim da dukiyarsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillahi dan ɗaukaka addinin Allah fa jihadun kaga jihadin su ya zaharu shi ke bayyanarwa bisa da imanihim da gaskiyan nan na imaninsu wala'ika waɗancanan kafin musadikuna su ne masu gaskiya fi imanihim a cikin bayar da gaskiyarsu laman ƙalu banda waɗannan da suka ce amanna mun ba da gaskiya walam yujid yujad minhum ba a samu komi ba gare su gairul islami face mi kawaya qul قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم qul lahum ya rasulullahi ka gaya musu a tu'allimuna Allah bidinikum shin ku ne za ku sanar da Allah addinin ku mula afwan wanda yake abin lullunkawa alima ya zo bi ma'anar sha'ura ai a tushirunahu yanzu ku ne za ku sanar da Allah bima antum alaihi ga abin da kuke kan shi fi qaulikum a cikin inda kuka ce amanna mun ba da gaskiya to wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ku sani fa Allah ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wallahu Allah aliman masani ne bi kulli shay'in ga dukkan komai